إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي 25 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 31 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 17 cikin jeren darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barr namari rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna amfani da nuska ta sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadlihi wanda abul ashbal az-zuhairi jazakallahu khairan ya rereta zamu tashi daga shafi na 76 ko inda malai yake cewa alabbar gaba ta 223 yace wa fi misli hadha yaqulu bishr ibn al-mu'tamir yana magana akan yana ta kawo mana dalilai waɗanda suke nuna halaccin rubuta hadisai bayan mun ji waɗanda suka zo da karhanci da hani wanda su ne na farko daga baya kuma aka samu dalilai da suka nuna halasci kuma malamai suka halasta a rubuta din yace daga Bishir ibn al-Mu'tamir wato Bishir ibn al-Mu'tamir Abu Sahal kenan al-Basri wani mawaki ne kuturu wanda masanin waƙa ne da kuma sanin dangantaka sannan kuma babban ba mu'tazile ne yana da ƙungiya ta mu'tazilawa wanda ake ce ma albishiriya ya rasu shekara ta 210 ga wata waƙa shi nan da malai kawo a ƙasa da yake cewa in kunta ta'lamu ma taqulu wa ma aqulu fa anta alim aw kunta tajhalu dha wa dha ka fa kun li ahli al-ilmi lazim أهل الرياسة من ينازئهم رياستهم فظالم سهرت عيونهم وأنت عن الذي قاسوه عالم لا تطلبن رئاسة بالجهل أنت لها مخاصم لولا مقامهم رأيت الدين مضطرب الدعائم yace in kunta ta'lamu ma taqulu wa ma aqulu idan ka san abin da nake faɗi da abin da kake faɗi fa anta alim to kai masani ne zama duk abin da ake fara ka sani aw kunta tajhalu za wa zaka ko kuma baka san wannan baka san wancan ba fa kulli ahli ilmi lazim to ka lazimci zama da malamai in ma baka san ilimi ba kar ka guje su ahlur riyasati yace kaga ma abota shugabanci min man yunazi'uhum ri'asatahum duk wanda yake jayayya da su akan shugabancin su fa zalim to agunsa azzalimi ne saharat uyunuhum suna kwana cikin dare ba sa bacci suna shirya za su yi maganin shi wa anta anil ladhi qasuhu alim kuma kai ka san irin abin da za su aikata la tatluban ri'asata kar ka dinga neman shugabanci bil jahli alalin baka da ilimi anta laha mukhasim zaka shiga cikin jayayya ne kawai yace laula maqamuhum ra'aita ad-din muttaribud da'im ba dan matsayin malamai ba to da addini ya rikirkice wannan ya faɗa ne dan faɗan falalar ilimi da malamai to amma abin da yake so ya kawo mana anan ita ma haila wata waka ce faɗin shi wa haqibun yana magana akan ma'anar lafazin haqibul layli ummun tana yace wa haqibun wa haqibun bi hatbin fi bijadatin fi bulmatil layli wa fi siwadihi yahtubu fi bijadihi لسم الذكر والأسود السالخ مكروه مكروه النظر yace wa hatibun yahtibu ko yahtibu fi bijadati bi bijadi yace da wanda yake wato mai kwasan itace mai yin kirare fi bijadihi ya ya ainihin kulla a cikin abin diban itacen shi kamar a ce wani masaki haka ko wani kwando fi bulmatil layli wanda yake cikin duhun dare wa fi siwadihi da kuma cikin can cikin dare ya hatubu fi bijadihi lasmu zaka to bai sani ba zai je dauko ya sa a cikin kwandon shi alasmu zakar wato maciji sarika noki walaswadu salihu makruhun nazar da kuma gajera ita ce ake ce mata as-salihu al-aswadu salihu baqa wadda take gajeren macijiya din nan saru kutub makruhun nazar wadda take ba ta da kyan gani zai je ya dauko da da maciji ya hada bai sani ba wa qala abu zur'ata samitu aba nu'aymin wa dhukira lahu hammad ibn zaid وابن عليا وأن حماد بن زيد حفظ عن أيوب وابن عليا كتب أبو زرعة الرازي يتي نازم لمم أبو نعيم الفضل بن دكين رحمة الله عليه أنا مش لابار وسمن يمالمي حماد بن زيد da kuma Isma'ilu dan Ulayya waɗannan manyan malamai dukkanin su ainihin dalibai ne na Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani sai aka ce ai da suka je karatu shi Hamadu dan Zaid hafiza duk abin da ya ji haddacewa yi shi kuma ibnu ulayya kataba shi kuma sai ya rubuta faqala sai wannan malami Abu Nu'aym sai ya ta'aliki yace damantu laka na lamunce maka anna kullu man la yarju ila alkitabi duk wanda baya komawa ya karanta daga littafi la yu'manu alaihi zalal ba zai amintu ba za a amintu daga zai samu zaniya ba ko mun karfin haddar shi ce ba ruwan shi da abin da yake a rubuce sai ya ta kawo wato a kurakure a cikin maganganunsa wa qala samitu ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in yaqulani naji waɗannan manyan malamai abokan juna ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in yaqulani suna cewa kullu man la yaktubu al-ilma la yu'manu alayhi al-ghalat duk wanda baya rubuta ilimi to ba a amintuwa daga kuskurensa kaga dai dukkanin su huffazin amma suna rubutawa ba sa dogara da haddata su wa qala al-auza'i ta'allam ma la yu'khadhu bihi kama tata'allamu ma yu'khadhu bihi auza'i yace ka koyi abinda ma la yu'khadhu bihi abinda ba a ruko da shi abinda ba hujja bane ma kai kokari ka koye shi kama ta ta'allamu ma yu'khadhu bihi kamar yadda kake koyan abin da ake hujja da shi wa qala sufyan sufyan ibn uyayna yake cewa ah sorry sufyan ibn sa'id al-thawri yake cewa qala ba'd al-umara ibn shubruma ma hadhihi al-ahadith allati tuhaddithuna 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasu sarakuna suka je ibn shubruma yana tabada hadisi yana tabada hadisi suka ce wai waɗannan hadisan ta yi aka yi karike su ne ɗewa haka sai ya ce kitabun indana suna nan a rubuce ne a wajenmu zuwa nake na karanto suna nan a rubuce sannan na zo na gaya mu wa an zuhuri qala muhammad ibn shahab na zuhuri shi kuma yace kunna nakrahu kitabal ilmi da muna kyamar mu ga ana rubuta hadisai hatta akrahana alaihi haula'il umara har sai da sarakuna suka zo suka samu makai dole ba da ranmu yana so ba suka ce lalle mu zauna sai mu rubuta fara'aina alla namna'ahu ahadan min almuslimina to da haka muna ganin daga babu wanda zamu ce mishi ka rubuta tunda ba mun rubuta wa anil mu'tamir mu'tamir ibn sulaiman yace haddathani yahya ibn abi kathir bi ahadith fa qala uktub li hadith kaza wa hadithan kaza fa qultu amma takrahu an taktuba al-ilma yace haddathtu Yahya ibn Abi Kathir na koya ma malam Yahya dan Abu Kathir wasu hadisai fa qala sai ce uktub li hadithan kaza wa kaza rubuta min hadisi kaza da hadisi kaza da hadisi kaza fa qultu sai nace amma takrahu an taktuba ilma kai baka jin kyamar ka dinga rubutawa fa qala uktub yace ka rubuta dai fa innaka illam takun katabta faqad dayya'ta aw qala ajazta yace in baka rubuta ba to kamar ka bude kofar bacewa hadisan ne gayya addasu ko kuma kamar ka nuna gazawar ka ne a harkar ilimi wa an salih ibn kaisan qala salihu yace kuntu ana wa ibn shihab wa nahnu natlubu al-ilma yace da ni da muhammad ibn shihab al-zuhri mun kasance muna neman ilimi fajtama'ana ala an naktuba sunan sai muka yi ittifaki muka ce to za mu dinga rubuta hadisai fakatabna kulla shay'in sami'na anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan duk abin da muka ji na hadisi sai mu rubuta qala yace thumma qala sannan sai yace da ni uktub bina ma jaa an ashabi sai ibn shahabin ya ce ma salih ibn kaisan mu rubuta abin da muka ji na sahabbai fatawoyin su mana fa qultu sai na ce la na ce a a laysa bi sunnatin ai shi ba hadisi bane ai ba sunna bane ra'ayoyin su ne wa qala huwa zuhri sai ya ce bal huwa sunna ce su ma ra'ayoyin sahabban su ma sunna ne wa kataba ya ci gaba da rubuta maganganun sahabbai wato asarai kenan walam aktub ni ku sai ban rubuta ba yace fa anjaha sai ya ci nasara wa bayyatu ni kuma na lalata ilimi na wa an zuhri qala istadrakani istaktabani almuluku fa aktabtuhu ce sarakuna sarakunan banu umayya su su hisham da sauransu suka sa ni na rubuta hadisai sai na rubuta musu fastahyaitu llaha id katabtuha almuluka alla aktubaha li ghairi sai na ji kunyan Allah in dai hana rubuta wa sarakuna to ba abin da zai hana na rubuta wa sauran mutane ba duk wanda yake so a rubuta mashi to ya zo a rubuta wa zakar ibn mubarak rahimahullah al-imam abdullah ibn mubarak Allah ya kara masa rahama ya ambata an yunus ibn yazid daga yunus ibn yazid ibn abin najad kenan wanda ake cewa mushkan yar shekara ta 159 qala yace tabi'i ne yace qultu liz-zuhri na ce da malam zuhuri akhrij ilayya kutubaka algaba ta malam fito min da littafanka in gani fa akhraja ilayya kutuban fiha shi'run sai fito min da littafai naga har da waka yana rubutawa a cikin littafansa wa an Khalid ibn Nazar da Khalid ibn Nazar ibn Mughira al-Ghastani wannan yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Nasa'i yace aqama Hisham ibn Abdul Malik katibaini yaktubani al-Zuhri lokacin da Hisham ya sa Zuhuri yayi rubutu sai ya bashi marubuta guda biyu shi ya ta musu shifta su kuma suna kofewa fa aqama sanatan sai da suka yi shekara dindi yaktubani an ba aikin da suke in banda kofe hadisan Zuhuri wa qala wa dhakara al-mubarrid al-imam al-mubarrid Abu al-Abbas kenan Muhammad ibn Yazida ibn Abdul Akbar shine al-mubarrid mai littafin al-kamilu fil lughati wal adab babban malami ne cikin malaman adab da lugha ya rushe ta 286 shine yake cewa qala al-khalil ibn ahmad malam khalilu sahibu arut ya ce ma sami'tu shay'an illa katabtu wala katabtuhu illa hafiztuhu wala hafiztuhu illa nafa'ani kaga shi ya hada duka biyu ce duk abin da naji na ilimi nan da nan sai ne marmaza na rubuta ina rubuta kuma sai na koma na samu na zauna ne ta biyawa har sai na haddace yace kuma duk abin da na haddace sai da ya mun amfani a ilimi kaga ya hada bin ya hada rubutu da hadda to wanda ya haka shine man aflaha fil ilm an tajma'a bainal ilm ba baina al kitaba wal hifz malam yace al babu tasiu ashara fi mu'aradati al kitabi babu na 19 dake magana akan mu'araba mu'arada ita ce wato abin nan comparing yadda abun yake a da lokacin da babu madaba'a akwai mutanen da suke irin aikin da madaba'a take madaba'a masu bugal tafai da adad kathira to da idan malami ya gama littafi sai ya dauka sai ba wanda ake ci musu ake ci musu warraqun warraqun sune kamar yanzu ka ce masu bookshop ko masu abin nan publishing houses idan aka ba su su kuma suna da ma'aikata wanda sune ake ce nasakhun wanda ba su wuce kamar typist ba a yanzu wannan ma'aikatan su za a danka wa littafin nan su ta kwafe shi suna yin adadi adadi ana yin copies ana ajewa kamar yadda kaga dai har a yanzu abin da ke faruwa shine za a duba wani littafi ne akwai demand a kansa sai a bugo shi da yawa a shigo da shi dai to idan aka ɗaliban ilimi ba kowa ke iya zama ya kwafa littafin ba sai ka je ka siya a gunsu to wannan da ka siya nuska ce ɗanya kana buƙatar sai ka mata mu'arada shine wato kai comparing ɗinta da wata nuska musahhaha ta malamin ko ta wani san kuta da mun karanta wannan a cikin musala ko to wanda kuma suke ɗaliban malamin suna iya kwafa kai tsaye a hannunsa wasu kuma suna da abin nan saurin rubutu ko wani yanayi na rayuwa ko talauci rashin kuɗi sai su kwafi ba za su je su siya ɗin nan ba ala ayi halin da duk yadda aka yi kamar laki nuska ta littafi to sai ka mushi wannan mu'aradan wannan mu'aradar yanzu ita ce aikin da muhaƙiƙuna suke yi a madadin mutane idan sun cancanci sunan muhaƙiƙun din za su gwaggwada nuskokin su gyara su sahaha sai a buga da haka in ka an in ka siyo ta ta haƙiƙin wani to wato gyararriya ce to wannan mu'aradan suna bashi muhimmanci sosai a zamun nan da in ba su yi shi ba to ba sa karɓar littafi kuma yana samo asali daga abinda sayyidina jibril ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi mu'aradan haddasa bayan ya zo ya koya masa kata alqur'ani sannan kuma ya zo din ramadana ya ce to karanta abinda na koya maka naji wani wurin watakila a ce to nan an canza an ce kaza ko an ƙara nan ga fassarar shi wato dai ya zama yanzu abin da ke hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jibrilu yayi certifying cewa yayi haka ne abin da na kawo maka kamar yadda malamin hadda ke karban hadda a wurin yara kamar yadda malamin yake yake gyara rubuce-rubucen ɗalibansa ko assignment ko thesis ko wani abu makamancin haka to duk wannan hanyoyi ne na mu'arada na gyara na gyara ilimi don tantance shi tun da malamai suke duk waɗannan abubuwan kawai zamani ne ya zo da salo sabo aka samu maɗaba aka samu ta hakiki aka samu waye kuma kamar yadda a yanzu ɗin akwai wanda suka mai da abin tijara ne kawai ba su damu da sai sun gyara ba a wancan zamanin ma akwai akwai nustafu wanda suke kawai aikin su ne su rubuta kawai a dai ba su kuɗi ba su damu da sai sun gyara ba malam yace an yi ibn abi kathirin qala alladhi yaktubu wa la yu'aridu mithla alladhi yadkhulu al-khala'a wa la yastanji yace wanda yake rubuta littafin sa baya tsayawa ya gyara nuskarsa hadisansa ko abin da ya kwafe to misalin sa kawai misalin da mutum zai shiga ban daki ya biya bukatarsa ya kashi ko fitsari kuma ya tashi bai yi tsarki ba kaga ya fita datti amma kuma ya bar kanshi babu tsarki wa kana ma'mar yaqulu ma'mar ibn rashid al-sanani yakan ce law urida al-kitabu mi'ata marra ma kada yuslimu min an yakuna fihi saqat da za a yi ma littafi mu'arada sau ɗari ce to da ba zai gushe ba akwai wani abu da za a samu a cikin shi na saqat ainihin wato abin da yake ya faɗi auƙala khata yace ku kuma yace ga sai an samu wani kuskure a cikin sa wannan saboda ɗabi'a dan adam aballahu an yi tima illa kitabu da kamar da muke muka sha karantawa littattafai na malaman da ana yi musu irin wannan idan suka rubuta littafi to za su ci gaba da ba da riwayar shi suna gyara shi suna gyara shi don haka za a samu cewa akwai akwai a bambance-bambance tsakankanin wata nuska da wata alimamu malik muwaɗarsa ɗin nan wannan ta ƙarshe da ake a kanta da can ta ninninka haka kullum ya ce to a cire kaza a gyara kaza a gyara kaza akwai mashahuriyar magana daga Ibrahim al-Wazir da yake faɗa cewa duk wanda ya rubuta littafi ko da yaushe in dai har za a gabata mai da littafin baka ji ya ce to a gyara nan nan a rage nan a ƙara ya ce to ba littafi bane shi duk wanda ya rubuta littafi kullun sai yayi burin ina ma ya ƙara gyara shi zai gama gyarawa amma kuma in dai ilimi yake to sai kuma ya ga kai ina ma dai da an gyara kaza wannan shi ya bambanta littafin Allah da na mutane ko magana ce kai haka zaka ina ma da na sake kaza da zaka dauko na abu da ka taba rubutawa yanzu ka dauko misali wani littafi ko project ɗinka na na digiri ko wani abu kai ko wasiƙa ce ma in ka karanta sai ka nan ya kamata a canza kalma nan ya kamata a maida gaba nan a dawo da shi baya nan kaza kai din ne dai fa ko zaka kuskurantar da kanka za ka ga cewa to nan kaza ya fi dacewa to wannan haka Allah ya yi mutane shi yasa idan ka kalli a riwayoyin littattafan malamai zaka ga shi sa ake samun bambance-bambance tsakanin riwayar sayyid bukhari ta firabri da ta kushnihani da riwayar wani da sauransu alal misali muka sauki a kamar sunan abi daud imam abu dauda da sunan din shi ya ya bada riwayar sa ga malamai da dama akwai riwayoyi mashahurai guda biyar akwai riwayar lu'ulu'i wadda ita ce mafi shahara ita ce yawanci muke amfani da ita al-lu'ulu'i shine Abu Ali kenan Muhammad ibn Ahmada al-lu'ulu'i ya rashi ka 333 yana da riwayar da take yawo a cikin mutane ita ce wani lokaci zaka ga lu'ulu'i riwayar sa sai ga wani hadisin ma babu shi a wajen wani kuma an canza mishi position an mai da shi hadisai uku hudu biyar gaba ko an dawo da shi baya zaka ga ta bambanta da riwayar da riwayar ibnu dasa ibnu dasa yana da riwaya ibnu dasa at-tammar wanda ya rusuka ta 346 shi kuma yana da riwaya shi ma ta sunan abi daud da akwai riwaya kuma ibnu al-arabi al-imamu ibnu al-arabi shi ma yana da riwaya ta sunan abi daud ita ma zaka iya ganin bambance bambance na kalmomi da harufa da ragi ko ƙari ko wasu abwabu ko wasu mulahazat shi ibn al-arabi ba na mutaba rasul shika ta 340 ina fata mana bi akwai akwai riwayar abin nan abul hasan al-warraq abul hasan al-warraq wanda ya riga su mutuwa shi 228 ya rasu ita ce kamar aqdam riwaya me me yasa nake so ne mana wannan misalin abin da ke faruwa shine abu dawuda na da nuskar shi waɗannan malaman duka sun samu kowa ya zo koya ne a lokaci daban da na ɗaya to sanda wani ya zo ya koya sai malam ya bashi riwaya akan kaza da wani ya zo sai malamin nan dai kuma ya canza wani abu shine sirrin da yasa sai ga nuskar wani ta bambanta da tawari nuskar wani ko mun gane wanda ya fara zuwa ya koya ya race ka ta 228 sai ga nuskar shi wanda ya zo a bayan shi kamar object ne na waccan nuskar haka shi ma dai haka shi ma to wannan haka dabi'ar ilimi take zaka in ka ji mutun ya daskare a wuri daskin dari da ake cewa to ba ilimi yake ba babu babu abin nan kenan babu tatawur al-ma'rif babu abin nan abin nan knowledge development shin zaka daga nan bayan kankanin lokaci da mutun karatun shi ya kare sai kuma labarai din ya zauna a majalisi ku kula da kyau jama'a mafi yawan malaman kasar ne yanzu haka suke mutane abinda kullum nake faɗa abin da yake bani ban yin ciki mu ɗalibai ma ba ma bambance wannan sai mu ɗauka duk abin da ke fita daga bakin malami sunan shi ilimi ba haka bane malami ya daina karatu ya daina bincike ya daina nazari iya abin da ya sani ya gama koyar da shi to da kamata ya sai ritaya kaga yan boko su suna da tsari sai ritaya kuma wasu lace ta salati ya cika da imani amma sai ya ci gaba da karantarwa saboda yanzu ya sa kanshi a shagulgula na siyasa ko hada aure da sulhu ko ya zama babban manomi ko dan kasuwa ko ya bude wani business ya yi private school yanzu yana ta rigima da malamai da iyayen yara bai da lokacin bincike sai ka ji duka tun ya koma ya koma kawai aku ya koma labari da ya zauna ka ji ya ce jiya wani bugo min waya ɗazun nan ake gaya min ran nan mun je wata jana'iza wannan kaga ba karatu bane dan wannan ko a cikin titi akan titi ka zauna gurin masu shayi za ka ji wannan labaran in ka buɗe rediyonka inda ranka in za ka ji wannan labaran ba ka buƙatar sai ka ji shabakin malam to idan dai ilimi ake za a dinga samun wannan development abin da ka karantar kai da kanka za ka ga yana buƙatar ka tsawara shi yadda ka sake karantarwa haka lecturori a university ka ga wani ya zauna shekara ashirin yana ba ku the same notes ka gano din ma ya lalace ya ƙara lalace wani ma sai an dinga manna mai sallah da haka ana mishi lamination kamar certificate yadda yadda iyayen ku suka yi photocopy shi haka kuma za ku photocopy shi haka wani irin bala'i ne wannan ba Najeriya bai na ake wannan ya kamata wannan a kwabe mishi kujerar professor tintin wallahi kana inda kana da ɗan misali a ce kai kayi irin karatun da yi kayi law ko accounting shekara 20 30 yana zuwa in ka tambaye shi kace wake koi da ku kaza course kaza yace kaza kaza kaza ne yayi sai kaga irin notin da yake kaga wannan ba ilimi bane wannan wannan wannan kawai ci ci ci da buguzun ne to akwai dai ruwayoyin da dama banda waɗannan amma waɗannan su ne daga cikin mashahurai kuma zaka ga akwai bambance-bambancen da ake samu a kansu ga wata magana a ƙasa da ya kawo daga imamu daga imamu shafi'i al-muzani ɗaya daga cikin manyan ɗalibai imamu shafi'i yake cewa na karanta risala ta shafi'i a wurinsa ya ce ƙara'atu kitabar risalati alal imam shafi'i samani na marrata na koyi karatun littafin an risala na usul fiƙihin nan na shafi'i ya ce sau tamanin a gaban malam fama min marratin babu lokacin da wa illa wa illa wa kana ya kifu alal fatai sai ya zama ya ce nan kuskure ne gyara in aka sake zuwa karatu na gaba wannan wurin ya ƙara gano wani kuskure ce ƙara gyarawa ƙara gyarawa haka za a yi ta yi duk littafin malaman gaskiya da gaskiya an karanta sai kaga wannan su zahabi su albani nasiruddin da sauransu za ka suna cewa nan da na ce kaza amma yanzu kaza ne da a wuri kaza na ce kaza amma yanzu kaza ne na gano kaza ne da na manta ne ko ban sani bane ko an tuna mu ne sai ya ce faqala shafi'i da aka yi sauka ta 80 sai shafi'i ya ce hayyi ai hasbuka wa kun yace kai mu gani karatun yayi shi kaka ka matsa mu ya isa ka yace aballahu an yakuna kitabun sahihan ghayra kitabi Allah bai don tafi ya zama tsirai ya tsirai daga kuskure ban ba da sa da haka bazan ƙara biya maka ba a bashi haka sai kana ganin wai kai ka gama tacewa ka gama gyarawa ana gama bugawa zaka ga wani kuskure yana fita disa ko san da muke wanda gabe ko jarabawa ake na gama rubuta bana bana wani gyarawa yadda nayi ko haka zan bayar Allah ya sa a dace ka san wani sai ya bi hadda hadda physics yana gyarawa sai ka ce wani muhakkiki yadda ka rubuta kai ba sa haka a baka abin da Allah ya sauka ya sauka ma kai ka tafi nan lokacin da ya submitin thesis ina PhD haka na sha wahala na gyara na bi na bi na biya wani kuɗi sai na biya wani kuɗi ya mun proofreading da na zo ce mata ta ce kada gaji da gyara littafin nan amma na sa akwai kurakure sai ta bani wani fikira ta ce a ka bashi haka nan su bai zan kuɗi za a bashi fa zai gyara maka aikin shi ne gyara maka sai na ce haka ne bashi ni na neman zama perfectionist wasu nake ya zama babu kurakurai ta ce to ai aiki shi kenan ya je ya yi nashi gyare-gyaren ya gyara ya sa fensir babu shafin da bai bata ba na rantsi da Allah shafi kamar ɗari biyu da saba'in babu shafin da babu alama muka zo muka yi wajen sati muna dubawa aka gama da aka mai sanar examiner da ya zo sai da na rena kaina wallahi sai na kama ma ba a yi komai ba zai ci cewa to nan fa nan fa daga kai hasuwa ba da naka da za ku yi shiru ne kawai to ga gani kuma shi ba yanzu inda za a sake kai ma wani sai ya ce kamar ma wani bai duba ba haka haka Allah ya yi mutane da wannan na kasar to ka yadda da haka kawai sai ka zauna lafiya kakai sa'ayi cewa kai sai ka sai ka zama baka da kuskure perfectionism perfection akwai mutane da suke da wannan tunanin perfectionist ne su suna son komai dikin dikin dikin wani za ga ko katin aure sai an buga shi ya fito sai ga kuskure a spelling din suna amarya baka san suna amarya ka ba kenan duk ka gama gaba ɗaya mai design da kuma sai fito da kuskure ko a adireshin gidan su yarinya ka gari kati ne kwaya ɗaya bai kai harafi ɗari biyar ba hala a cikin shi Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa na'am haka ne ko sai ce babu albabul 20 nan ne ko babi na 20 al'amru bi islahi lahani wal khata'i fil hadith umarnin da aka yi na a gyara kuskure a gyara lahani Allah shine a karanta wani abu ba daidai ba wajen li'irabi wal khata da kuma kuskure wanda yake an tabbatar kuskure fil hadith shin ya hukuncin gyara shi a cikin hadisi wa tatabbu'i alfazihi wa ma'ani da kuma bibiyan lafazza bibiyan lafazzan hadisi da ma'anarsa kokarin sanin meye lafazin yake nufi sannan kuma wace ma'ana yake bayuwa zuwa gare shi in kana karanta hadisi kar kawai ka karbe shi haka nan sai ka kokari ka fahimci me ake ce wannan lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mai malamai masana suka ce meye ma'anarsa me fiqhun da ke ciki da haka ake koyon ilimi an al-walid ibn muslim qala sami'tu al-auza'i yaqulu yace naji al-imam al-auza'i abdurrahman ibn amr al-auza'i yana cewa a'ribu al-hadith fa inna al-qauma kanu urban ku dinga karance hadisi da li'irabin sa ku dinga karanta shi dalla dalla shine ma'anan a'ribu karanta shi inda ya kamata a sa wasali sama a sa inda ya kamata a sa ƙasa a sa inda ya kamata a yi kaza a yi ya ce fa'inar ƙauma domin su mutanen su sa'an naba da sahabban kenan da sauran malaman hadisi ya ce kano urban larabawa ne samfariya wa ƙala ƙala ya ce wasa ma'itul auza'i ya ƙulu na ji auza'i na cewa ya la ba asa bi islahin lahani wal khatai fil hadisi babu laifi idan mace ya ga kuskure a cikin hadisi ya zo karantawa ya gyara kuskuren abin da ya tabbata kuskure ne to kaga sai in ya san me yayin kuskure ba wai abin da yake tunanin kuskure ne akwai abin da tayyu kai kake tunanin kuskure ne amma ya zama a arabiya yana da wajihi kuma a riwaya ya tabbata to kai saurin kuskurantar da shi sai ka tabbatar da kuskure ne wa amma kulin qala sami'tu wasilata ibn al-asqa yaqulu yace naji wasilatu dan asqa yana cewa hasbukum idza ji'nakum bil hadisi ala ma'anahu ya ishe ku kuma kawo muku hadisi ku saurare shi da ma'anarsa annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi magana kwaya daya mutane biyar ko shida su zo su bada labari kowa a cikin su akwai kabilarsa akwai irin lahajarsa in yazo bayarwa zai bayar da irin lahajarsa da kabilarsa Abu Huraira ya bayar da lahajar Dausiyawa Abdullahi dan Umar ya bayar da lahajar Quraishawa Jabir dan Abdullahi ya bayar da lahajar Ansar kowa zai faɗi nashi ne da irin lahajarsa kamar da ka san yanzu misali idan hadisa kwaya ɗaya ta faru ɗan jarida ne guda biyar wani ya zo rahoto zai kai ma jarida ce take nashar labaranta da hausa wani zai kai ne masu nasharawa da ingilishi watakila a hausan akwai jarida hausar ta bakanuwa ce wata jarida hausar ta basakwaciya ce kaga dole a samu ɗan bambance bambance da ba a rasa ba amma duka dai ma'ana tana komawa ga abu ne guda ɗaya وعن ربيعة ابن يزيد أن أبا الدرداء كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال يتي أبو الدرداء يا كسنشي إذن يا بعد حديثي دقى من الله صلى الله عليه وسلم سي يقما سي يتي اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله يا الله إن باهك بني ما تودي كمر أبند kwatankwacin abin da na faɗa ne wannan isnadi ne mai rauni duk da yake maganar ta inganta daga shi wato abu darda cewa shine irin yadda mutum zai ce auka maƙala ko kuma kamar yadda ya ce idan kana da shakku akan lafazin ko na makamancin haka sai sai ka ainihin wato yi kaidi auka maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama don gujewa yau annabi ƙarya ko makamancin haka al-imamu ad-darimi ya fitar da wannan riwaya a cikin tabaka cikin sunan dinsa da ibnu sarin a cikin tabaqat da abu khaisama zuhair bin harbin a cikin kitabul ilm da Abu Zur'a a cikin tarihu Dimashqa Abu Zur'a ta Dimashqi kenan da kuma Al-Khatib a cikin Al-Kifaya da cikin Al-Jami dukkanin sun fitar da shi da hanyoyi daban-daban wa an Muhammad ibn Sirina qala Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi yace kana Anas ibn Malik radiyallahu anhu idha haddatha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama thumma fafaraga حديثا ففرق منه قال او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace Anas dan Malik ya kasance in ya bada hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama sai yace kau kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace domin yayi tafadi na yiwar canza lafazi wa ana Abdullahi annahu haddatha yawman bi hadithin fa qala daga Abdullahi dan Mas'ud wata rana ya bada hadisi sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ji annabi yana faɗa summa ur'ida wa ur'ida thiyabu sannan sai jikin shi ya ɗaurawa tufafin shi ya fara raurawa wa qala aw nahu hadha aw shubu hadha yace ko dai zance kwatankwacin wannan ko wani abu mai kama da wannan wa ibn sirin qala kuntu asma'u al-hadith min min asharatin nakan ji hadisi daga mutane goma al-lafz mukhtalifun lafazin daban-daban wal ma'ana wahid amma ma'ana guda ɗaya ce wa kana ibn aun yaqul muhammad ibn aun yakan ce adraktu salasatan yatashaddaduna fil huruf na gamu da wasu malamai guda uku masu tsanani game da lafazi wa salasatan yurakhisuna fil ma'ani da wasu malamai guda uku wanda suke nuna ya halasta kai riwaya da ma'ana fa amma alladhina yatashaddaduna fil hurufi masu tsananin su ne القاسم ورجاء وابن سيرين وكان أصحاب المعاني سوكم وأن دشيه غنم باب لي في رويتها دمعنا سني الحسن والشعبي وإبراهيم النخئي wato wannan mas'ala ce sananniya al-Imam al-Bukhari ya kakkawo maganganu akan ta a cikin Kitabul Ilm na sahihinsa batu akan riwaya da ma'ana ko riwaya da lafazi an tuna mun karanta a cikin alfiya khulasan zancen shine abin da yake na bayar da labari ko hakaito wani abu babu laifi riwaye shi da lafazi amma abin da yake na azkar da addu'o'i da makamantansu to abin da yake sawab anan shine takaituwa akan lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo malam ya ci gaba da cewa wa fi riwayatin qala wata riwaya ibnu aunin yace kana man yattabi'u أن يحدث بالحديث كما سمع محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة yace waɗannan malaman sun kasance su suna so ne su karantar da hadisi kamar yadda suka ji shi koda akwai lahani ba za su canza lahanin ba sune wane ne Muhammad ibn Sirin da Al-Qasim dan Muhammad da Raza ibn Haywa rahmatullahi alaihim ajma'in wa kana mimman la yattabi'u dhalika wanda kuma bai damu da haka ba akwai Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri akwai Ibrahim an-Nakhai wa Amir ibn Shurahil al-Sha'bi rahmatullahi ala al-jami' su kuma basu damu da sai sun kawo shi keke da keke ba su sun fi damuwa da ma'ana hadisi wa qala ibn Aun fa qultu li Muhammad sai na ce Muhammad ibn Sirin inna fulanan la yattabi'u al-haditha an yuhadditha bihi kama sami'a ai wani shi bai damu sai ya karantar da hadisi yadda ya ji ba fa qala amma innahu law ittaba'ahu kana khairan lahu ce to amma ni da abin da nake gani inda yayi hakan to da ya fiye mushi alheri duk da sun saba bai haukan shi da raddi ba yace to ni dai ina gani yafi alkhairi wa an ash'afa an al-hasan wa sha'bi annahuma kana la yarayan ba'sa yace da al-hasan al-basri da sha'bi ba sa ganin matsala ba sa ganin laifi bi taqdim al-hadith wa ta'khiri gabatar da wata jumla akan wata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa za su iya cewa za su iya gabatar da wata jumla akan wata kullu bid'atin dalala wa kullu dalatin finnar za su iya cewa kullu dalatin finnar wa kullu dalatin bid'a ko mun gani canza lafazi haka ba sa ganin matsala wa kana ibn sirin yatakallafuhu kama sami'a ibn sirin shi ko yana tsayawa tsayin daka yaga cewa ya bayar da shi kamar yadda yake wa an ashhabu qala daga ashhab yace sa'altu malikan rahimahullah an al-ahadithi yuqaddamu fiha wa yu'akhkhar wal ma'ana wahid kataba imam malik Allah ya masa rahama game da hadisai a zo a gabatar da wata jumla wata kuma a maida ita baya amma dai ma'anar da yace qala sai maliku yace wa amma ma kana min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fa inni akrahu dhalika in ya zama zance ne lafazin bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to ni ina kyama haka wa akrahu an yuzada fiha aw yunqasa ina kyamar a ƙara ko a rage a cikin lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana minha ghayru qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam fala ara bidhalika ba'sa amma wanda yake ba lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane hikaya ce ta labari ce to ina ganin babu laifi qultu sai nace da shi hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam yuzadi fihi alwaw wal alif wal ma'ana wahid yace to algafarta malam hadisi dan fashi lafazin a ƙara wawul atsafi ko wani alif ko makamancin haka kamar misali yanzu wancan da muka darajiya anta a sallaita bi ashabika wa anta junubun kana iya ƙara asallaita ka ƙara alhamza ta istifhami misali ko ƙara wawu wa sallaita bi ashabika wa anta junubun kaga ma'ana bata canza ba to shin ya halatta irin wannan qala sai ce arju an yakuna hadha khafifan ina fata wannan ya zama dan karamin abu ne wanda bai da matsala ƙara wawul atsafi ko aliful istifhami ko fa'ul isti'nafi ko makamantar sa inda kake ganin babu laifi a cikin zance wa an ali ibn al-hasan qala qultu ibn al-mubarak yakunu fil hadith lahanun uqawwimuhu Allah shi gafarta malam zan ga hadisi in ga akwai wani lahani a cikin sa ko na gyara shi qala yace na'am kware ka gyara li annal qauma lam yakunu yalhanuna in kaga lahani to ba nasu bane allahanu minna wani ne sa'an mu ko irin mu bai bayi shine ya lahana amma su ba sa yin lahani akwai mu hadisi da har yanzu ake ta cece ku ce malamai suna ta magana akan shi game da mas'alar da kirabun shi ya ta'aqabuna alaikum mala'ikatun bil-laili wan-nahar in ka ga irin maganganun da malamai suka yi dosayi a kai akan maimaita wannan fa'ili ya ta'aqabuna alaikum mala'ikatu can ga wawul na jama'a kuma aka maimaita fa'ilin ƙarƙashin matsala akaluni albaragis da kuma ake wa asarun najwa allazina zalamu akwai dai tattaunawa ce mai tsayi har imamu suyuti ya ya gano cewa akwai wani lafazi da zai fidda rikicin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne ya ce ne ya ta'aqabuna alaikum akwai akwai lafazin inna inna mala'ikatan yata'aqabuna alaikum lalle akwai wasu mala'iku da suke canza aiki wajen kula da ku sai mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari yi yayi murna yace to alhamdulillah ya gano mafita wannan hadisi kuma babu shakka wannan mafita ce da kyau sai zama kenan jumla ce cikakkiya da kuma tafsirinta inna alaikum mala inna mala'ikatan yata'aqabuna alaikum zance ya kare sai da musaban zance ne mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari fassaran ta'aqub din kenan to irin wannan yanzu tabbas in ma ya zo a haka to lallai ba daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan iskalin ba wani ne cikin masu riwaya yau da gobe ya soka wannan iskalin a ciki kuma ba malamai aiki to akwai irin su da yawa shine muka yi magana kwanakin kuntuna a karatun fasul shekar albani game da littafin shawahidu taudih na ibnu malik wanda na zo muku da shi ne yana nan muna da shi a maktaba mu dinnan ya tsaya ya tantance masail na sabanin lugha da nahwu da li'irabi a cikin sahih bukhari Allah ya samu da shi malam ya ci gaba da cewa wa an ali wa qala abu umar sai ibnu abdul bari yake cewa وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنه نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما daga cikin waɗanda suke suke kin su juya su bar lahani daga abin da suka rawaito nafi maula ibn umar Allah ya gafarta mishi in ya rawaito abu idan aka ce Allah gafarta malam nan kama akwai lahani zai ce a ni a haka na jiyo baya canzawa wa abu ma'marin abdullahi ibn sakhr al-azdi shi ma haka وأبو الضحى مسلم بن السبيح ومحمد بن سيرين ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال كنا نريد نافعا يتي منكسن مكن نفاش نافع على إقامة الله في الحديث فيابا mace mace alaga fata malan a gyara nan mana sai a wajen khatibu ya zo da karin ya kulu illa allazi samitu yace wallahi ba zan ba ku shi ba sai a yadda naji fai aba illan da bi sami'a ce ba zai bayar ba sai yadda ya ji bayan ga waɗannan da ya ambata waɗanda ba sa gyara lahani akwai wasu mutane da aka ƙara ambatansu a tarihanci banda waɗannan kagar ya ambata mana abu duha shine muslim ibn subayh subayhin al-hamdani al-kufi ibn abi shayba ya kawo magana game da kanshi aka ce mishi al-musawwiruna qala al-musawwirina la'anallahu al-musawwirina sai gurin nashi la'anallahu al-musawwiruna kaga wannan lahari ne jali aka ce Allah gabata malam ko dai musawwirina yace a ni musawwiruna aka ga mu kaga irin irin aikin yaro ne wannan aka ce mishi kaza to kai abin da zai faɗa kenan babu canji baya gyara hata irin wannan lahani haka nan Muhammad ibn Sirina kamar yadda Khatibu ya kawo a cewa kana annahu kana yalhanu fil hadith yana lahani a cikin hadisi a ce gyara sai cewa shi shi haka yake wa nabi ma'mar qala inni la asma'u fil hadith lahanan fa alhanu ittiba'an lima sami'tu yace nakan ji hadisi da lahani sai na bi lahanin yadda na ji shi wa ana ayyash ibn al-mughira ibn abdurrahman al-makhzumi an abihi annahu qala daga mahaifinsa yace annahu ja'ahu ad-darawardi Abdul Aziz bin Muhammad al-Darawardi ya zo gare shi ya aridu alaihi al-haditha yana bujurme da hadisi faj'ala yaqra'u wa yalhanu lahanan munkaran ya dusa kurakure kurakure abin kyama fa qala lahu al-Mughira sai Mughira yace masa wai haka ya Darawardi kai canka kunta bi iqamati lisanika qabla talabi hadha ash-sha'ni ahra yace ina ma da sai da ka tsaya ka koyi arabiya ka gyara harshen ka to da yafi maka alheri ka zo kai ba balarabe ba ka shiga ka hadisi baka san da ake tada baki yadda ya kamata ba kana ta faɗan abubuwa ba daidai ba da kamata yayi ka fara koyon arabiya ka iya ta tukunna harshen ka ya tsaya sannan sai ka zo kai wannan wal qawl fi hadha al babi ma qalahu al hasan wa sha'bi wa ata wa man tabahu huwa sawabu wa billahi tawfiq yace abin da yake daidai a wannan babi shine abin da su alhassan da sha'abi da ata suka fara shine cewa wato a gyara a faɗa abin da yake daidai a ruwaito da ma'ana malam abu umar ya ce wannan shine abin da ya fi dacewa kuma shine abin da ya kamata a tsaya a kan shi ma'ana ba za a kafe a kan kuskure ana ji ana gani ba kuma ba za a hana riwaya da ma'ana ba mun ji fatawan maliku ta fassare abin da yake lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a bar shi a yadda yake a lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da kuma ba lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne cikin maganganu cikin riwaya cikin abin da aka hakaito to wannan babu laifi dan an ambace shi da ma'ana kowa gwargwadon yadda yake bada labari kuma aikace ma za mu ga cewa haka yake faruwa shi sa ake samun lafazi iri daban-daban na hadisi kaza an ce wani lafazin shi ya ce kaza wani ya ƙara kaza wani ya rage kaza wani a wuri kaza kaza ya ce sai kuma ya zama aiki ya kuma gurin malamai su har hada su fidda abin da yake shine cikakken ainihin wato lafazi ko cikakken riwaya wannan ba zai yi a hana shi ba domin waƙi ne mutane suna da salo daban-daban na ambatan abubuwa haka daga cikin da malamai suka ambata wajen wato goyen bayan wannan suka ce makalla alkur'ani ayoyin da suke wato masaniya masu biyu-biyu masu maimai ka ɗauki ƙissa guda ɗaya ƙissar dai ita ce amma za ka ganta a sura kaza zai ɗauki ƙissa nan musa za ka ga wani waje an faɗi wani abu wani wuri an cire shi wani wuri an dawo da kaza gaba an dawo da kaza baya kaga dai hadisa ce ƙwaya ɗaya tarihin haihuwarsa da zaman shi gidan fir'auna da rigimar da suka yi da muƙabalar da aka yi da fitar shi garin da sauransu amma za ka ga bambance bambance na ƙare-ƙare da rage-rage kaga Allah subhanahu wataala da gaskiya abin da yake koyar da mu a cikin wannan shine halaccin zance daya qadiya daya abu zo da ita da siga daban-daban da da Allah ya so sai ya zama ko ina ta zama iri ɗaya ne babu bambanci to sai zama sai zama tautology sai zama maimai ne mara armashi to amma Allah subhanahu wataala sai dinga maimaitawa amma da bambanci to wannan nuna halalcin samun bambance bambance wajen ardun magana ga mutum daya yau ya fade ta gobe ya zo bayarwa ya ƙara bayani ko ya canza lafazi daya biyu abinda ba zai bayu zuwa ga tanakudi ba kuma ballan tanako in ya halarta ga mutum daya kaga mun babu aulai halarta daga wala zuwa wala a samu wannan bambanci da gaskiya mun suka kawo wajen kafa hujja game da wannan khatibu ya tattauna akan wannan a cikin al-kifaya fi ilmin riwaya da littafin jami da akhlaqi rawi hakanan as-sam'ani a cikin littafin adabul imla'i wal istimla da sauransu hakanan haila wa khatibu a cikin taqyidul ilmi ya ka kawo ƙare-ƙaren waɗannan lafuza da ire-iren maganganu daga malamai akan wannan mas'alar ta riwaya da ma'ana idan ka koma fathul bari na ibnu hajarin mujalladinsa na farko kitabul ilmi zaka ga shi ma ya tattauna sosai akan matsalar tattaunawa mai faɗi kwarai mai armashi ya fitar da fiqhu mai yawa wajen ya ake riwaya me yasa kaza da kaza da kaza da mai da martani kuma ga wasu wanda suke ganin cewa hakan na nuna abin ma duka kawai kama kama ne ba kama kama bane wannan yana tafiya ne akan natural abin nan dabi'a na dan adam haka dan adam yake wajen dabi'arsa wajen maganarsa da bada labarin shi da hikayarsa na ganin bari mu saurara a nan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh